babu sifati abwabul jannati abwabul jannati
في ذكر الجنة دي الجن وسوابيل والكافرون في ذكر الجنة نعم.
طب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
باب ذكر الجن وسوابيهم babu a cikin ambatan aljanu da cewa su ma in sun yi aiki kyakkyawa sun cancanci a ba su lada za su sami lada wajen Allah shi yasa wannan kamar raddi ne kan abin da aka ruwaito daga abu hanifa Allah ya ƙara dagare shi da wasu 'yan kaɗan tsiraru daga cikin malamai na cewa su aljanu ba magana samun lada a haƙinsu sai dai magana tsira daga azaba yan cewa ai a, wato samun lada abu ne wanda yake banci mutane amma ba aljanu ba to amma malamai da yawa sun tafi akan cewa a su ma aljanu ta yi su sami lada نعم A, an gamu akan cewa duk aljanin da yake bai ba da gaskiya ba to za a yi masa azaba ma'ana ko ya cancanci azaba amma inda aka samu sabani shine to wanda ya ba da gaskiya ya cancanci a ba shi lada ko ko bai cancanta ba sai dai cewa kawai zai tsira daga azaba to وإيقابهم da kuma yi musu azaba لقوله a wato cewa sun saba wa Allah sun cancanci a yi musu azaba Hmm.
su dai aljanu an samu nasoshi da yawa na ƙur'ani da hadisai da ijma'in malamai da suka tabbatar da cewa akwai su نعم shi yasa wanda ya yi musun sabuwa aljanu kamar ya yi musun abin da yake ya tabbata ne mutawatiri ya yi musun abin da yake an san shi a addini sani mutawatiri to akwai hadisi da aka ruwaito daga abi huraira ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ubangiji ya halicci halitta wato iri hudu akwai mala'iku akwai shaidanu akwai aljanu akwai kuma mutane sannan kuma wato su wannan hudun aka kasa su gida goma yan shi yasa a ciki kashi tara a cikin su duk mala'iku ne yanki daya su ne shaidanu da aljanu da mutane ma'ana in aka haɗa mutane gaba ɗaya da aljanu da shaidanu ba su a kusan kashi goma ne cikin ɗari su mala'iku su ne kashi casa'in cikin ɗari Eh, su ne kashi casa'in cikin ɗari to kuma su a juz'in wa'annan ɗin da suke kashi goma sai aka kasa su gida goma su a cikin kashi goma sai ya zamo shaidanu su ne kashi tara aljanu da mutane gaba ɗaya kashi ɗaya ne سبحان الله sannan aka sake ɗaukar wannan kashi ɗayan aka kasa gida goma sai ya zama a cikinsu kashi tara da aljanu ne kashi ɗaya ne mutane shi yasa kashi ɗaya ne mutane shi yasa wato kenan ah, dangane da waɗannan a iya cewa kenan in bisa wannan ruwaya ya zamo mutum kamar ɗaya ne a cikin dubu ɗaya ne a cikin dubu sauran ɗari tara da casa'in da tara tsakanin mala'iku ne da shaidanu da aljanu shi mutum ya ɗau kashi ɗaya ne tak a cikin dubu Hmm.
to
لقوله a domin faɗin ubangiji wato su a, shaida a, su ko aljanu su kuma sun kai kama kashi tara a cikin dubu kenan su kuma shaidanu sun kai kama kashi casa'in a cikin dubu su ko mala'iku sun kai kama kashi ɗari tara a cikin dubu to a liƙaunihi saboda faɗin ubangiji tabaraka wa ta'ala يا معشر الجن والإنس ya ku jama'ar ma- ma- mutane da aljanu ashe ba a aiko manzanni ba daga cikinku sun zo muku ashe ba a aiko muku manzanni ba daga cikinku sun zo muku يقصون عليكم ayati da suke karanta muku ayoyi na
إلى قوله har zuwa faɗinsa أما يعملون amma ya amalu wa ma rabbuka bi gafilin amma ya amaluna Hmm.
an faɗa wanda yake ya ji tsoro ya ba da gaskiya a to wannan ba tsoro gare su Hmm.
Aha.
Hmm.
a shi Baka- kenan duk a cikinsu نعم بخسا نقصا wato a cikin suratul jinni da aka ce bahasa abinda ake nufi da shi na ƙasa نعم tawaya نعم tawaya shine bahasu Hmm.
bahasahu haqqahu Hmm.
ya tauye masa haƙƙinsa inda Allah yake cewa fa man yumin bi rabbihi fala yakhafu bahasa Na'am.
wanda duk ya imani da ubangiji duk ya ji tsoron cewa wani aikin sa kyakkyawa za a rage masa ba wani aiki kyakkyawa da za a rage wa dan adam na'am qala mujahidun mujahidu yace waj'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba fadin ubangiji wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba suratu safati qala faru quraishin Yace- al-malaikatu banatillahi a wato wa ja'alu wannan wawdin ya koma ga kafiran ƙwarai na'am kafiran ƙwarai su ne suka sanya dangantaka tsakanin Allah da halittar da take ɓoyayya jinnatu a nan ana nufin duk wata halitta da take ɓoyayya wadda ba ganin ta ake ba to kafiran ƙwarai sun ce mala'iku 'ya'yan Allah ne
wa ummahatuhum banatu sarawatil jinni suka ce wai iyayensu a wato awa abi zai- a zarin wato ummuhatuhunna ya'ya ne na shugabannin aljanu
na'am qala allah ubangiji tabaraka ta'ala ya faɗa ne musu raddi wa laqad alimatil jinnatu innahum lamahdurun da muhurarun hakika su kansu bala'iku sun san cewa kafiran nan ba makawa za a kawo su don hisabi
satudar lil ma'anar da hisabi muhurarun za a kawo su don a yi musu hisabi
jundun muhdaruna a da aka ce junnun muhurarun inda hisabi a yayin yi musu hisabi za a halarto su za a zo da su ranar hisabi wajen hisabi حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري Mm.
عن أبي أنه أخبره ya ba shi labari أن أبا سعيد الخدري رضي الله cewa عنه ba sai da قال gari Allah ya kare da gare shi ya ce نعم قال له ya ce da shi Abdullahi إني أراك تحب الغنم والبادية na ga kana son zama a cikin dabbobi na ga kana son zama a jeji فإذا كنت في غنمك أو باديتك duk sanda kake cikin dabbobinka ko kake jejinka فأذنت بالصلاة kai kiran sallah فارفع صوتك to بالنداء ka ɗaga muryarka da kiran sallah فإنه لا يسمع لما ولا لم صوت تشاء- مؤذن جن ولا إنس ba ولا yadda za a شيء yi a ce wani aljani ko wani mutum ko wani abu ya je amsa kuwar muryar mai kiran sallah matuƙar mai kiran sallah zai ɗaga murya a ce aljani ya je shi ko mutum ko wani abu ma ko menene shi إلا شهد له sai يوم ko wannan القيامة wanda ya je shi din ya shaida masa ranar alkiyama daga nan aka san farlar kiran sallah kenan ashe masu kiran sallah suna samun masu yi musu shaida ɗewa a ranar alkiyama Mm.
domin duk wanda ya je ka kana kiran sallah to sai ba shaida ko mutum ne ko ba mutum ba haka nan kuma a nan aka san cewa wanda yake matafiyi wanda yake a jeji ya iya kiran sallah ko da shi kaɗai ne Mm.
cewa ba ya- da aka ce ba a kiran sallah sai ga jama'a ko sai ba jama'a li jama'atin sunnal jama'a azanu li jama'atin dalabat gairaha Na'am.
ba ka ce amma banda wanda yake tafiya ko wanda yake zaune a jeji shi ko shi kadai ne ya yi kiran sallah kuma ya daga muryarsa ba da kiran sallah saboda ya samu wannan shaidawa
قال أبو سعيد abu sai da lodiri ya ce سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan magana da na ji da ka ji na faɗa ni ma na ji ta ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa hadisi ne marfu'i
باب قول عز وجل babu qaulihi azza wa jalla babu faɗi ubangiji azza wa jalla ويصرفنا إليك نفرا من الجن ya rasulullah tuna wakacin da muka juyo da wasu jama'a daga aljanu zuwa gare ka muka juyo da su zuwa gare ka yastami'una alqur'ana alhali suna sauraron qur'ani ko suna jin qur'ani
إلى قوله أولئك في ضلال ai za mu مبين zauna ka fi lalalin min fala ba har ruhu kanu an fito Mm.
da suka zo wajen inda ake karatun qur'anin sai sashen su yace da sashi ku yi shiru ku yi shiru falan ma kuriya da aka gama karatun qur'anin walau ila qaumihim munzir sai suka koma ga mutanen su suna gargadin su qalu inna ya qaumana suka ce ya jama'an mu inna samina kitaba mun mun ji wani littafi unzila da aka saukar da shi min ba'di Musa bayan tafiyar annabi Musa ga Allah Mm.
musaddiqa lima bayna yadayhi wannan littafin yana gaskata duk littattafan da suka gabata ya hadi ila alhaqi yana shiryar da alhalitta zuwa abin da yake gaskiya wa ila dariqi mustaqim da kuma tsari madaidaici ya kawo mana ajibu da iyalla suka ce kai jama'a jama'an mu ku tsaya ku amsa mai kira na Allah wa aminu bihi ku ba da gaskiya da shi ya gafir lakum min zunubikum ya gafarta muku laifukan ko ya doku min azabin alim wa ya tsayar da ku daga azaba mai radadi wa man la yujib da'iyan lahi falasta min fil ardi wanda din yaki amsa mai kira na Allah to ya tabbata shi din nan bai fi karfin Allah ba a duniyan nan Eh, wa laysa lahu min dunihi awliya ba wanda ya suka isa su kare shi daga azabar Allah ulaika fi dalalin mubin wanda suka ki amsa kiran nan na Allah su kai su kam suke cikin bata wanda yake a fili
masarifan ma'adilan masrifa na wato ana nufin mabauda wala majidu anha masrifa na suratul kafi ko
sarafna ai aiwal wacce hana muka jahana fuskanta
babu qaulihi ta'ala a babun fadin ubangiji tabaraka wa ta'ala wa basa fiya min kulli dabbatin Allah ya yada a cikin duniya daga kowane irin halitta mai yawo akan kasa
qalbun abbasin Allah na basin yace asubanu alhayyatu a da aka ce fai zahiya su ubanun mubiyin ana nufin alhayyatu mai- macijiya azzakaru min ha yuqalu alhayyatu azzakaru min ha Na'am.
wanda yake namiji na'am namiji a su ubanun miciji namiji amma hayyatu miciji ko namiji ko mace hayyatu miciji namiji hayyatu ne micijiya mace hayyatu ce amma su ubanu ya keɓanta da miciji namiji yuqalu akan yuqalu ce alhayyatu hayyatu ajnasu dani nau'o'i ne na wato a macizai wal afa'i da kuma ba- macizai masu ƙananan jiki wal asawidu da kuma wanda suke masu baƙin jiki wanda wato wanda yake sun fi mugunta ma masu ƙananan ƙananan jiki amma kuma sun fi mugunta
binasiyatiha da aka ce wato hafizun akan- binasiyatiha wasu sukan ce wai miciji yakan rayu ya kai shekara dubu kuma ana cewa duk shekara sai ta sake fata sai ta zare jikinta daga tsohuwar fata sabuwar fata ta fito kuma ana cewa shi miciji yana da wata al'ada in ya rasa abinci to sai ya buɗe bakinsa iskar da take shiga sai ta koma masa abinci Ah, kuma ana faɗa ah, cewa in ta yi sha'awar abin sha to ta ta ji ƙarshen abin sha to fa duk yadda za ta yi sai ta samu sai dai in kashe ta za a Kai.
yi. sai dai in kashe ta za a yi. to
hafizun binasiyatiha da aka ce ahizun bi nasiyatiha ma min dabbatin illa huwa ahizun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim suratu hud ko Mm. fi mulki wa sultanihi wato ana nufin komai ba wani abu sai ko yana cikin sarautar Allah yana cikin ikon Allah
yuqalu safatin na suratul maliki tabaraka ah, wato safat wa yaqbir
busudu ajnata ajnatahunna wato ah, sun shimfida fukafukansu yaqbirna yadribna wa ajhatina yaqbirna yarabna bi ajli hatihinna ma'anasa suna kada fukafukansu su matse su matse fukafuka shi ne awa da mai wani ɗaya ta ƙwamsa fat waye kabir ma a cikin na illar rahman ina mai kudu shay'in basiru حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف حدثنا مأمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر Alhamu Umar Allah ya ƙara da gare su ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba akan mimbari يقول yana cewa اقتلوا ku الحيات kashe micizai واقتلوا الضفتين ku kashe wanda yake da ɗigo biyu a bayansa wato wanda yake a bayansa akwai ɗigo fari
والابتر da kuma wanda yake ba shi da jela shine wanda aka ce da shi dan bida ana wato wanda ba shi da jela عندهما يتم سال البصر domin waɗannan nau'i na macizai suna kashe gani suna sa a makance
ويستسقطان الحبل sukan sabauta a yi ɓarin ciki
Ala Abdullah.
sukan yi duba ko su yi tsarkuwa ga mace mai ciki sai kenan abin da yake cikinta sai ya zube
قال عبد الله abdullahi bin umar ya ce فبين انا طارد حيه li aka tura ha wata ran ina cikin koran wata macijiya dan in kashe ta bayan na ji wannan magana da Kana manzon gani Allah Abu sallallahu Lubabata?
alaihi wasallam sai ga Abu Lubaba yana kira na لا تقتلها kakkace zaka kashe ta فقلت sai na ce da shi ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر بقتل ai الحيات manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ringa kashe micizai shi ya umarni da cewa a ringa kashe micizai قال yace انه لا بعد ذلك عن ذوات البيوت ai daga baya manzo Allah ya ce micizai na gida ka a ce za a kashe su
وهي الاوامر su ne wanda suke zaune a cikin gida قال عبد الرزاق اما مرين shi yasa wannan hadisi wata matashiya ce babba ga wanda yake da'awar cewa ya san hadisi ya ce zai gaggawar yin aiki da shi cewa ta yi fa hadisin nan da ya sani an yi nasinsa ko an yi tasisinsa ayan ba lalle ya zamo ya san nasin nasihin ba ko hasin ba Eh, shi yasa ah, ba a gaggawar cewa dan an ga hadisi ba za a yi aiki da shi Ah, sai an bincika a a ga mansuhi ne ko ba mansuhi ba Ah, mahasusi ne ko ba mahasusi ba shi yasa duk ma wani dalili na kali a yanda aka faɗa yanda shi Allah dan fodo yake faɗa a alfiyatul usuli akwai sharuɗa guda hudu duk wani dalili na kali baya cancanta a ce ya zama dalili sai ya cika su shi ne sihatu sanadi wa sharuɗu fil naqali sihatu sanad li shari'in min ghairi qadihin warad وأن يرى مقترح الدلالة في حكمه ننفي بذا إجمالا وأن يكون مستمر الحكم أي غير منسوخ لأهل العلم وأن يكون راجعا جميع ما عرضه لكل باب رسم to sai ya samu ya cika waɗannan sharuɗan guda hudu نعم to قرأني أبو لبابة shi an yi shi ko shi ne أو زيد بن الخطاب وتابعه يونس Yunus ya yi masa mutaba'a وابن عيينة ku shi abdulrazzaki a tasa ruwa daga ma'amaru ya ce fara'ani abu lubabata an zai dubnul haddani cewa akwai kokonto a gaba da waye ya ga shi abdullahi umar ko dai abu lubaba ko ko ammansa shine zai dubnul haddani نعم a yunusu yawan ma'amaru mutaba'a وابن عيينة a wanda hadisin na shi yunusu muslim ya fidda shi hakanan ibnu sufyan ibn iyanata yawa ma'amaru mutaba'a sufyan ibn iyanata hadisin da imam ahmad ya ruwaito
وإسحاق الكلبي da sabul kalbi da وزبيدي zubaidi a wanda shi ma muslim ya ruwaito
وقال صالح sale ibn kaisane yace a Abu Abi hadisin da Hafsata.
muslim da abu awana suka ruwaito hakanan ibn abi hafsata وابن مجمع da ibn mujammi'in عن الزهري عن سالم daga zuhuri daga salim عن ابن عمر Abdullahi bin Umara عن أبو لبابة wazai Wazai bin bin Khattabi Khattabi.
su biyun ne suka gani kenan
باب خير مال المسلم غنم babu a dukiyar da ta fi wa musulmi a duk dau'i na dukiya dukiyar da ta fi zamowa alheri ga musulmi shine tim- dabbobi يتبع بها شعب الجبال da ba ruwansa da zama a cikin gari zai ringa bin saman duwar wasu da dabbobinsa yana bin yana kiwo a kan dutse ma bai ma gangaro ba balle har ya damu wani ko wani ya dame shi
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال abu sa'id al-hudri Allah ya kara yadda a gare shi ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم abu ne a kusa a ce dabbobi su zamo su ne mafificiyar dukiya da mutum musulmi zai rika يتبع بها شعب da الجبال zai ringa bi da garken dabbobin nasa saman duwar wasu ومواقع da القدر inda aka yi ruwa inda ruwa ya sauka ciyayi suka fito يفر بدينه من الفتن yana gudu da addininsa daga rigingimu
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo قال Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce رأس الكفر نحو المشرق kan kafirci yana wajen gabas
والفجر والخيلاء في أهل الخيل والإبل wal faharu ji da kai da takama yana cikin ma'abuta da wakai wal ibil da raƙuma
والفدادين da masu mallakar raƙuma masu yawa faddado shine wanda ya mallaki ɗaruruwan raƙuma
أهل الوبر ma'abota gashi wato wanda suke zama a ƙauyuka inda ake ɗakuna na gashi ake saƙa tanti da gashi a yi ɗaki ko a yi rumfa
والسكينة في أهل الغنم nutsuwa tana cikin ma'abota tumakai ko awakai ƙananan dabbobi
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن عقبة بن عمرو وأبي مسعود بن عمرو أبي مسعود قال Mm, an kubatar ne amarin abi mas'udin shine abu mas'udin ansari مم.
a kala abu mas'udin ansari shine sunansa ukubatu Mm.
ukubatu shi hadisi wanda ya rawaito daga gare shi ga suna abi hazim Mm.
wanda wasu suke cewa a cikin tabi'ai shi kadai ne wanda ya ga duk ashratul mubashsharuna bil jannati amma suka ce haka din bai tabbata ba a cikin su akwai wanda bai gani ba مم.
famudur kul ashirati qayisun yu'lam yanda shi Abdullahi dan Fodo yake fada a misbahur rawi ko famudur kul ashirati qayisun yu'lam
قال a Abu Mas'ud al-Ansari yace أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi nuni da hannunsa wajen kasar Yaman
فقال yace الإيمان يمان imani na kasar Yaman ne mutanen Yaman sun fi kowa karfi a wajen imani ها هنا da nan wajen nan wajen manzo Allah ya nuna kudu domin Yaman daga Madina tana kudu ne
على Ah, shi yasa a cikin su an samu gaggar mummune نعم.
eh wato wanda da aka kira su ga imani suka ba da gaskiya Ah, wato irin su uwai sulkarani irin su abu musulmin haulani irin makamantansu مم.
kuma la'alla wasu masu tunani suke hangen cewa shekara da shekaru yau abin ya kusa kaiwa shekara ɗari da wajen hamsin ya zama wasu manyan ƙasashe na duniya sun sa yaman a gaba cewa ya za a yi aka caccala ta ba wani abu ba ne makida ne ga imani yadda aka ce imani mazaunin sa yaman to imanin ake so a ga an ka caccala shi yasa ake cewa yaman makida ga shi yau yaman ta shiga wani hali yara ƙanana suna cikin yunwa yara ƙanana suna cikin halin neman magani amma ba maganin sai dai a ta yekuwa a kansu amma a tsaye da yakin an ki da gangan zuga yakin ake ta ɓangarori daban-daban in an yi ma kamar za a tsaye da shi yan kwanaki kaɗan sai ka ji abin ya sake rikicewa saboda ba su son su ga an raba duniya da imani kokari suke su ga sun fara daga yaman din tunda an ce yaman din ne mazaunin imani a maganar wanda ba a faɗa magana da ba tabbatacciya ba sallallahu alaihi wasallam to على na'am إن القسوة وجلد القلوب hakika kasar والفدادين zuciya da kaushin zuciya tana cikin masu tara raƙuma ko masu ɗaga murya عند أصول أزلاب الإبل nan ga gindin jelar raƙuma wato yadda suke kora raƙuma suke ɗaga murya suna ƙara to yannan sun kowa ke kasar zuciya
حيث يلو كرنا الشيطان في ربيعتها a inda ƙahobi na shaidan ke bayyana wato lokacin da rana za ta fito shi ma sai ya kawo ƙahonsa ya sa a gaba a wajen inda za ta fito din fi rabi'ata wa murara Wa a murara.
ƙabilun rabi'a da ƙabilun murara
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu قال alaihi wasallam ya ce إذا سمعتم سياح الديكة in kuka ji zakara yana cara in kun ji carar zakara فاسألوا الله من to ku فضله roƙi Allah daga baiwarsa fa inna ra'at domin malakan sanda zakara ya yi cara ya ga mala'ika ne wai za su mutu na hikal himari amma in kuka je haushin ja- jaki kuka je jaki yana kuka kukan jaki ta'awwazu billahi minash to ku nemi shaitani Allah ya kare ku daga shaitan fa inna ra'a shaytanan domin ba sanda ja- shi jaki yake eh, ha- wa- kuka sai ya ga shaitan
حدثنا إسحاق أخبرنا روح قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أداو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ya ya jabir da abdullahi jabir da abdullahi Allah ya kare dagare su ya ce قال رسول الله صلى الله عليه Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا كان جنه الليل lokacin da ya zamo dare yana sakin duhunsa rana ta faɗi gari ya haɗi yana duhu yana duhu yana duhu أو ko أمسيتم lokacin da kuka maraice وكفوا صبيانكم to ku kame yaranku kowa ya rike yaransa a gida ka a bar yara su fito suna wace a wace a wannan lokacin فإن الشياطين تنتشر حينئذ domin shaidanu suna yaduwa a sannan sai zamo fai za haba ساعة idan من الليل idan aka samu sa'a daga faduwar rana مم.
ku فهلوهم kyale yaran ku a sannan ku kyale yaran nan وأغلقوا الأبواب kuma in za ku kwanta bacci ku ringa rufe kofofin ku واذكروا اسم الله in za ku rufe kofa ku ambaci sunan Allah فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا shaidan ba ya iya bude kofar da aka rufe musamman in an rufe ta da sunan Allah in ambaci sunan Allah yayin da za a rufe shi yasa an so faɗa sunan Allah yayin rufe kofa an so faɗa sunan Allah yayin bude kofa Eh, wato wannan hadisin yana daga hadisan da suke koyar da ladubba manya wanda yanzu galibi aka kau da kai daga gare su ko ya'yan da suka yi yawa suka yi arha ko me ya kawo to shi ne dai abin mamaki sai ya zama kamar iyayen kansu iyayen sun ginshe su ba sa da abuwa da irin wannan ladabi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar shi yasa ko ake waye gari a samu yaran sun gamu da hakkewa aljanu ko abin da ya kama da haka musamman mata wanda daman su suna abubuwa daban-daban na gayyato shedanin suna abubuwa daban-daban na gayyato aljanun gare su to أعلى ya ce وأخبرني عمرو بن دينار wato سمع shi جابر بن عبد ibn Durayj shi ne mai الله faɗar ɗalibin fa'ilin ibn Durayj ne a yace amr ibn dinar ya bani labari ya jabir ibn abdullahi أو ما أخبرني أداء kamar yadda adawu ya faɗa min sai dai bai ambace lakin- walam yazkur ولم bai يذكر ambace واذكر اسم ba الله ambace sunan Allah ba
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن خالد عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace فقد أمة من بني إسرائيل wata ran kawai aka nemi wata kabila wata jama'a daga banu Isra'ila sai aka ga babu
لا يدرى ما فعلت ba a san me ta zama ba ba a san me ta zama dauke ta akai wani abu aka juyar da ita ba ta bai ba a sani ba وإني لا أراها إلا الفأرة manzo Allah ya ce amma ni zaton da nake bera aka mai da ita beraye ne suka- asalin su banu Isra'ila shi yasa bannan su ta yi yawa Subhanallah.
bannan su ta yi yawa saboda asalin su daman daga wata halitta ce wanda ta kai inda ta kai a wajen banna إذا وضع الحلبان الإبلي lam tashrab ba kwa ganin wata alama idan da zaka aje wa bera nonon raƙumi sai ka ga ya ki sha وإذا وضع لها البان الشاي amma da za شربت a je musu nonon akuya sai sai sai beran ya sha
فحدثت كعبا sai na faɗa wa ka'abu wannan labarin wannan hadisin in ji abu huraira ce na faɗa wa ka'abu ahaba فقال ya ce أنت سمعت النبي kai صلى din الله عليه وسلم nan ka ji يقول manzon Allah yana faɗar wannan magana قلت نعم na ce kwarai قال لي مرارا ya ce- ya faɗa min ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba فقلت sai na ce da ka'abu أفا أقرأ التوراة to ma da zan faɗi wannan maganar ka ce wai na ji daga bakin manzo Allah to ni ina karanta a taura ne irin ka ne kai ne kake karanta a taura kake ganin wani abu da ya zo a cikin a taura ka ringa faɗa wa mutane to ni na san in karanta a taura ne ban san yadda ake karanta ta ba
حدثنا سعيد بن عفير Mm.
عن ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال Mm. manzo للوز- Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce للوزق الفويسق ya ce da tsaka cewa babban mai ɓanna wannan tasgirin na girmamawa ne Na'am.
girman ta kai girman ɓanna tsaka ya kai inda ya kai walam asma'ahu amara bi qatlihi amma a wannan ruwa aisha ta ce ban ji manzon Allah ya ce a kashe tsaka ba wa zama sa'ad ibn abi waqas Ba annan gaskiya nabiy ce sallallahu wannan- alaihi wasallam amara bi qatlihi ba hujja a cikin maganar nan ta aisha domin ita dai abin da ta ce ba cewa ta manzon Allah bai ce a kashe ba Na'am.
cewa ta bata ji ba Mm.
to dan bata ji abu ba wani ya yi ya ji Mm.
shi ne aka kawo cewa sa'adun abi waqas ɗaya daga cikin mutum goma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir da aljanna Mm.
kuma wanda shine ma karshen su a wafati Mm.
ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kashe tsaka Mm. حدثنا سرقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب أن أم شريك أخبرته kuma أن- sharikin ta bashi sa'idu ta ba sa'idu sai labari أن النبي صلى الله عليه وسلم cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama أمرها بقتل الأوزاعي ya umarce ta cewa ta ringa kashe tsaka
حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت Aisha Allah ya kare da a gare ta tace قال النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce اقتلوا ذا الطفيتين ku kashe duk wani maciji da yake da ɗigo biyu farare a bayansa فإن ولد مثل domin البصرة wani macijin yakan kawo makancewa ويصيب الحبل yakan sariyar da ciki yakan sa mace mai ciki ta yi bari
تابعه عمار بن سلمة Mm, أخبرنا أبو أسامة mm.
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام أنا قال حدثني أبي أنا عائشة قالت sai da aisha ta ce أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأبتري manzala ya yi umarni da kashe mici- ah, macijin da yake ba mai jela ba ko wanda yake gajere وقال ya ce إنه يصيب البصرة yakan ɓata gani yakan Yanzu sa a habala.
makance yakan sa a yi ɓarin ciki حدثنا عمرو بن علي حدثنا ابن ابي عدي عن ابي موسى القشيري عن ابن ابي مليكه عن ابن عمر كان يقتل الحيات a abraham umar ya kasance yakan kashe macizai ثم نهى sannan daga baya ce a daina kashewa قال ya ce ان النبي صلى الله عليه وسلم هدم حائدا له mazala ya rusa wani bango nasa فوجد فيه سلخ حية zai samu saɓon miciji a wannan bangon فقال ya ce انظروا اين ku هو binciko ina micijin da ya yi wannan saɓon suka فنظروا bincika فقال na aka aka gan اقتلوا shi mazala ya ce kwashe shi وكنت اقتلها لذلك lizalika abraham umar ya ce tunda mazala ya ce ku kashe micijin sai ya zama duk sanda na ga miciji sai na kashe فلقيت ابو ابي ابا Abraham, sai لبابه na gaba da abamu baba فابرني ya bani labari أن النبي cewa صلى الله عليه وسلم قال ya ce لا تقتلوا الجنان ku kashe ƙananan macizai إلا كل أبترى sai fa dukkan wanda yake mara jela ذي wanda دفيتين yake da ɗigo biyu a bayansa فإنه يسكت shi الولد yana sabauta ɓari ويذهب yana البصر sabauta bakanta فقتلوه irin wannan duk inda ku gani ku kashe shi
حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقتل الحيات da can adam umar yana daga al'adarsa kashe macizai فحدثه أبو amma daga baya لبابة abu lubaba ta yi أن faɗa النبي masa صلى cewa الله عليه annabi وسلم sallallahu نهى عن alaihi قتل wasallam الجنان ya جنان jinani biyu ya بيوتي yi hani daga kashe macizan gida فأمسك عنها shi yasa abdullahi ibn umara ya daina kashe macizan gida alhamdulillah sai da babu za a ƙarfi babu نعم
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما